إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن وغشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم أولنا هيلي na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwanku da su bin abdullah allah mana muwafaka yau gashi muna takwas ga wata na rabiun sani hijira shekara 1440 daidai wanda ya dace da sha biyar ga wata na sha biyu shekara 2018 allah mana jagoranci yan uwa kahin a fara karantawa akwai tambaya kahin in shigo kamar tara haka da minti biyar na dan uwa kiraye ne ya min tambaye kahin in shigo radiyo ya ce duk da na yin bayan da namiji da ya bukata don tambaya tana bukatar zamanto darasi ga wasu ko ga wani tana bukatar nasiha ta kan tambayar dan uwa ya tambaye ni cewa ko ya gaya mini cewa abin da yake damun shi wani abu ne ya wakana tsakanin shi da wani harkokin duniya dai na kuɗi kuma kuɗin da ba su ta karya su karya ba don kuɗi dai a nijar bai kai miliyan guda ba to wannan kudin ba ba su wuce miliyan kin ba amma ya ce ganin ya gaya mun da kanshi tsakani ga Allah cewa ganin yana da hali yana da hali na hudi aji ya sa an kama wannan mutumin wanda ya kibi wannan kudi an mai shi kuma ya ce kurin ka ame magana kurin he kurin a tsare mai shi kurin ba tare ba da shari'a ba tare ba da shari'a ya ce wallahi aka tsare mai shi kuma har yanzu mutumin ci tsawon shekara biyu da wani abu iya gidan kasu dan uwa wannan yan uwa ba shi kaɗai ba da irin wannan yan uwa kullum mu sani zalimci zalimci haɗari ne ga rayuwar musulmi annabi sallallahu alaihi ke cewa ruwa ta musulun inna allah allah ka ce inni qad haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu Allah da kanshi ke ba labarin cewa ni Allah shi mai abin da ya so bayan shi muke abin da gida ma zai da mu amma ya ce ya haramta ma kanshi zalunci ya ce don haka kuma na sanya wannan zalunci tsakaninku bayina zalunci haramu ne kakku zalunci Allah mai mahalicin kowa da komi ya hana ma kanshi kuma ya hana mi wanda 'yan uwa saboda hatsarin zalunci inda Allah bai yahiya kan shi gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala dan adalcin Allah zai tada bayi hatta dabbobi a nan duniya akwai dabba mai kaho ta tunkuji mara kaho bata da maraba a hirin kiyama da su za a fara Allah zai tada dabbobi marasa kaho da masu kaho Allah ya wa mara kaho kaho da aka tunguza a duniya tara ma tunguzan da aka mata a duniya dan uwa idan Allah subhanahu wataala bai ba sassabci bai bar ba zalunci na dabba ga dabba alwata ina ga kai mukallaf bawa kaji sarai zalunci hadari ne da ƙarhin iko da ƙarhin dukiya da ƙarhin jiki ka zalunci wani Allah bai yahiya kan shi da ƴan wa duk wanda ya san ya zalunci wani wallahi tun daga duniya ya yi ƙoƙarin neman yahiya kafin kiyama ko me zai maka ko me ka ka bi wannan bawa da ka san ka zalunta ka nemi yahiya kaka girman kai ya yahiye maka in me za ka mishi ka mishi wala dan yahiye maka wannan dan uwa abin da yake gaya mini akwai abin tausayi ya tabbatar min cewa mutumin iya da iyali da komi amma na je na ce a tsare min shi kurin ba shari'a shekara biyu da wani abu yau mun san a Nijar ban ga wata shari'a kuɗi miliyan nawa ake ci miliyan ɗari ruwa ga ci ban ji wanda ya kasan shekara nawa ba wani wata kadan kwana biyu wata shida wata kasar gajiya hutu kasan shekara biyu da wani abu kun ba shari'a ya ce wallahi wannan a ji tsoron Allah kai mai shari'ar ne kai mai hudu a jin ne wallahi haɗari ne ba ƙarami ba a nan kai abin da ga dama ƙaramin iko ƙarfin dukiya ka sa an tsare mutum ko kai mai tsarewa ka tsare mutum don kirin ba da iya talaka ne ba abin da iya to wallahi ka kuka da kanka don gobe kiyama za koma ga Allah wallahi kuma bawa bawa idan muna maka bayani Allah bai yahe ba zalimcin dabba ina kai dan adam da muna fatan in wallahi mutum mai imani da kiyama mai imani gobe za a yi kiyama wallahi duk wanda ka san ka zalimta ka yi kokarin din me za ka yi shi dan uwa na gaya mishi in me zai ya saura bawan Allah ya nemi yahiya gare shi ya nemi yahiya mishi zalunci ya kai gaya kasar a Nijar kasar miliyan ɗaya ba ma wai saman haka ma kasar nawa ake dan dan sa abin da ake kasar nawa ake kun ba wa shari'a kurin kuma cewa kurin tsare mai shi kurin yawa waya irin wannan kai da Allah ba ƙarfin iko irin wannan kai baka dukiya wallahi a ji tsoron Allah kuma shi dan wani mai nasiha iya kuma yana jina zama ka dauge ka dage ka daure kakka sa girman kai kakka sa ni wani ne wani bawan Allah ka je ko da ta intermediate ne ta hanyar wani ne walla ka je ka sa a lallabe shi a ba shi haƙuri ya heka ko da kuɗi za ka ba shi daban ga wannan kishin lahi ne wani ga wannan dan Allah ka yahe ni walla kakka yi bakin cikin ba shi wallahi in dai kana son gyaran lahirarka ta abin gaskiya ka auna abin mutum iyali cikin kaza kun ba sata ba komi ba mu'amala ce ce ta duniya ta gama su muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya shirya da al'umma ya mana maganin zalunci masu yi su tuba ga Allah su koma ga Allah zalunci Allah bai barin haƙƙin bawa a kalin bawa Allah taimake mu Allah samu kan hanya to ɗan uwa abinda na mance masu bugowa za su bugo a lamba kamar da aka saba 99 kai zan kuma ba za a bugo a lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko a lamba ta move mai lamba 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu quatre-vingt-quatorze trente-deux cinquante quarante-deux Allah mana muwafaka amin na'am malam sai wannan yake tambaya bayan gaisuwa da fatan alkhairi ko in ce wata bayar Allah ce take tambaya cewa idan jinin jinin wannan haihuwa wai shi kwana nawa ne wato alaikum
yan uwa mas'alar jinin haihuwa malamai magabata sun yi maganganu kamar haka abin da shahara a fikin malikiya wadda ana ita ta yarin jayi suna kawo magana ta kwana arba'in kai kwana sattin kwana sattin ne iyaka na jinin ayoyin bai tsaya ba sai ya kwana sattin ne za a yanke a yi sallah duk da cewa kamar da yake cikin bidatan kutasid na ibn rushid al-maliki da cikin malam malikiya manya-manya cikin littafin shigar malami ne mai adalci mai kuma mai aiki da hujja ya kawo wani maganganun cewa lalle imam malik rahimahullah wannan fatawa ta cewa kwana sattin ta kwan tseda ta kwan aiwanka imam malik ya komo daga wannan rike wannan fatawa ya koma ta fatawa ya koma fatawa ta yi aiki da al'adun mata yan garin su ko sa'anninta da imam shafi ina ga kan haka yake amma a nan kuma malamin duk da ba maliki ne ya ce gaskiya ya ce magana mata mahi yawan malamin ilim aka sana ilim ya ce mahi yawan malamai kuma ce nasa da sahabbai sahabbai suna kan kwana arba'in bakin iyakar jini na biki in wannan shine ruwaya kuma ta tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ummu salama radiyallahu anha ta cewa kuma ruwa ta tabbata nan cikin bulugan wannan zaka ga hadisan suka zo ta cewa mata a zamanin manzon Allah yana raye mata suna zaman jiran jini bakin kwana arba'in idan ya wuce kwana arba'in za su yi wanka su yi sallah na wannan shine gaskiyar magana kuma shine abin aiki da shi shine abin hujja mafi ƙarfin magana cikin sabanin malamai dan kaga ya kama wani ya ce wani ya ce amma an ce maka mahi yawan sahabbai mahi malamai kuma gashi manzon Allah abin da tabbatar da ummu salama ta ce annabi yana raye haka mata na sahabbai suke ko wance matan sahabbai mata sahabbai suna zaman jiran jini iyaka kwana arba'in in bai tsaya ba wanka za a yi sallah illa nan karin bayani ga mata masu ɗaukan kwana arba'in sai ya yi mace za ta fara sallah mijinta ya je wajenta ko da jini ya tsaya kayan haka da wani kuskure ne inda kwana arba'in ya zo kan lamarin aihuwa inda jini bai tsaya ba ne aka ce in kwana arba'in ya yi sai a yi wanka a yi sallah ko da jini ya zuwa amma idan jini zai tsaya ran aihuwa wace za aihuwa kwana nawa aihuwa sati ne kwana goma ne in dai jini ya tsaya to duk abin da aka hana mai jego za ta iya yi na magana dole ta yi wanka ta yi sallah kuma na miji tsakanin da mijinta shi dai babu haramci tsakanin a shar'anci wannan shi ne magana kan wannan masala ta jinin aihuwa kenan fatawa ta manzo Allah da ya bada mai karin hujja kwana 40 iyakar jinin haila kai iyakar jinin aihuwa wallahi alam na'am to sai ne jinin haila ita kuma tana cewa wata zuwar Allah ce take tambaya cewa kamar jininta na haila bayan ya ƙare jininta na haila ya ƙare ya tsaya kenan kafin ta yi wanka sai mijinta ya sadu da ita me hukuncin da ya rataye a gare ta da ita da mijin to wannan duka sun aikata haramu Allah ta yi fatilin safin mai hata kaunar ce ku kaurace mata a lokacin haila sai sun yi tsarki nan sai an yi wanka ke matuƙa ba ta yanka ba ka abka lahi kuma maganar zuwa wajen mai haila akwai maganar kafara ta rabin dinar shi ne kace akalla jika talatin na garbi ne ko kaɗa ba kaɗan da shi dai an za akalla da ya kai jika talatin don kafara kuma dai babban abu a tuba ga Allah game da abin lahin da aka yi na zuwa saduwa da miji kafin wanka Allah wa Allah na'am to sai wani shi kuma yake tambaya cewa Allah shiga ta malam ka ce wai kamar zikiri bakin ɗari ne a sunna shi ne ke tambayar ƙarin bayani to ƙarin bayani bayanin da na yi a cikin karatun na tafsiri ne da muke cewa wurdi da ya zo tabbatacce daga manzan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko a sunna kuma wanda ya tabbata zaka ga imma a ce mara talasa marat imma saba'a imma ashara imma saba'in imma mi'a ruwawi ingantattu su kawo ko a ce a yi sau ɗaya ko a ce a yi sau uku ko a ce sau bakwai ko a ce sau goma ko a ce saba'in shi dai ƙololuwar yawan ɗari ne ɗari ne abin da ya tabbata ko kuwa zikiri mutalak mai mutalak wanda babu ƙaidi sai kai ta yi babu lissawa yana na kaza kun yi ta yi ta wa annabi salati yi ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar yi ta la ilaha illallah la in yi ta ma ba kaida astaghfirullah astaghfirullah amma na lissawa kawa kaza guda kaza to duk abin da ya tabbata ga manzo da ya bayani ga sahabbai bai huce ba ɗari in ga ɗari uku da kaza ɗari da saba'in da kaza ɗari shidda da kaza dubu da kaza to wani ne tsara shi har akwai ruwaya da ake aiki take yawo ma a hanyar whatsapp hanyar sadu a hanyar wannan media social wannan wannan ta hanyoyin watsa labaru na zamani wannan cewa wai wani wurdi annabi ya ce wanda ya mai salati dubu bai mutuwa sai an ba shi bushara da aljanna to wannan hadisi ba shi da inganci daga manzon da Allah ya ku iya cikin layi hadisai da ihwan ba su inganta ba wannan labarin bai tabbata ba balle ma mu kawo hujja da shi kan dubu duk abin da ya inganta kashi ɗaya bai wuce maɗan ɗarin ka kashi ɗari da goma ɗari da sha ɗaya ɗari da saba'in ɗari da talatin da shidda ɗari hudu kaza to ka tabbatar ɓangaren akwai malamai masu tsara wurdi a dauko suna misali har ɗi misali ce ya goma ce alif ɗaya ne wannan a gama a gama ya yi kalkile wannan a yaji su ne san kaza ne ya yi fuwanan burkin yawan yawan adadi da ya bada a samu karamin adadi babban adadi wani abin na lissafi na hisabat na malamai tsarin kamar abin da suke mathematic a samu wurdin kaza amma wai ba manzo Allah tsara ba ta kaji wuti 370 kaza to ba mai ga maka nasan hadisi da manzo Allah hudu shi take nan bayanin da nayi wurdi na sunna da yazo a sunna na adadi to kololuwa 100 ne ko kuma kai tai ba iyaka kuran ka samu lahiya Allah ta muke mu
na'am malam sai sai wannan shi kuma yake ta me hukuncin hutsari a bai
to kuma wannan malamai magabata an mutum ya koma littafai na magabata zai ga wannan mas'ala ce an tattauna kanta har da nasoshin hadisai ma kanta da saɓani tsakanin iris aisha su huzefa ruwaya ta inganta ta huzefa ina ga bukhari muslim sun kawo ta wanda shi ya tabbatar da wutsarin tsayin annabi ya zo nuri a halin da kenan tsugunan na bai aka yi a tsayin ne aisha ta ce dukkan jidon cin labarin annabi ya tsari a tsaye ko guskanta shi don ruwa ta aisha tana da rauni shi dai gaskiya masa'ala ce yau da malamai sun tattauna kanta kwarai wasu na ga cewa in akwai matsala a wurin in ka ce za ka yi hutsari a tsagunne za ka bata jikinka ko akwai matsala babu laihi ka yi a tsaye ala kulli halin dai abin malamai kamar da ke cikin safi usman na abu malik ya kam sabanin malamai ka amince gaskiyar magana hasilin magana ba mu iya cewa maka haramu ne karara kwara kenan amma ladabi na nutsuwa na kauce ma abu ladabin da aka saba yi a yi shi a tsugunnan shi yahi kauce ma dari al'aura da kauce ma wudu zai bata ka kuna shi da magana Allah wa alam na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya a game da wannan zamani da ake da sanyi idan mutum ya aje fo me hukuncin aje fo don fitsari a cikin ɗaki
aje fo a cikin ɗaki ɗan uwa yanzu ma babu in ba ma uwayen gaɗiya ga yara da zai wutsari ko kashi ma a cikin ɗaki dare wani lokaci gaskiya akwai balle mata ko mutu tsoro na abu ba laifi bane a takaice dai eh idan muka ce laifi abin da shari'a ta hana shi ke zama laifi tana gana wani wata mun tambaya kan wannan mas'ala ta samu matsala da mijinta kan yin wutsari a cikin ɗaki ta ajiye a cikin fo ya kawo tashi hankali kwarai tsakaninsu to in dai bangaren shari'a ne gaskiyar magana ba mai haramta mashi a yau tsari ya aji a cikin fowa daki ba laifi bane ba da wannan sanyi kuma ya tabbata a ruwaya ta ce ina ga tsuntsun nisa'i wani abin annabi yana raye akwai shi kaya na musamman na wutsari a cikin daki kai hatta a gidan shi akwai hatta a gidan shi a daki akwai gidan shi to idan annabi ya kwana kiran da kaka annabi da hana tunda ya tabbata zamanin ce ana yi kuma a gidan shi ma akwai a aji a daki a yau tsari a aji da sai a asibita wannan yan wada abin da shari'a ta kawo wani biya wani haramta mashi na gaskiyar magana ajiye wutsari a cikin daki ko na yaro ko na uban yaro ko na uwar yaro an aka ajiye a daki aka riya aka ajiye ba laifi bane ba shar'ance eh in kuma in fito a hoto ayi amma har ta kai ba iya fitowa akwai darura an aka yi ajiye ba laifi bane ba dan ya zo annabi yana raye shi manzo Allah shi yake haramtawa ya halitta tun manzo Allah ya halitta har gidan shi akwai kenan kaga ba mai ce maka a'a ko ruwaya tana nan cikin sunna sai akwai ruwa cikin sunna sai mun ta tabbata kan harkin Allah taimake mu kenan ba magana ba ta ma abun ko a ce ba yi ya haramta gaskiya
to malamin ne ke tambaya cewa ko take tambaya cewa wai ita bulaguro ne kamata to wai babu wannan ba da mijinta bane da su wai wata wata mace ta iya zama mahramce ta in tana magana bulaguro hidda harami namiji ake ne ba mace ba kima mace mace ilwata ce abinda ake ne bulaguro hidda harami ba mace ba namiji muharrami ba su ilwata ba mace da mace kuma mace ko su goma mata ne ba magana muharrami a ciki dole hidda wani ke eh in dai ta yi ta muharrami hidda muharrami namiji ne ko danki ne ko kananki
to sai wanda yake tambaya cewa waya zakar gujiya take
dan uwa maganar zakar gujiya zakar wake zakar hatsi duka wannan kiyasi ne akan sauran wanda manzo Allah ya ambata su sha'ir su alkama su zaitun su dabino kiyasi kan haka ne aka matsa shi maka kiyasi kina in suka kai wannan adadi na kilo ko na ce sa'i 300 shi muka ce tiya 240 shanshera mana tsabar ba kwaso ba tsaba in ta tafiya ɗari biyu da hamsin shi ne ke maganin zakka a kan shi ɗari biyu da arba'in kai eh in ta kai ba kenan zakka ba ta hau ba wallah ala
to sai wanda yake tambace wai eh makwabce shi ce wai take mai gaba wadda na bai san ba dalili ya ce waya zai yi alhamdulillah makwabci ka idan matan mutane ce na wanga ka sha mata laya da ya haka ta sai dai in wani alwa ce ko abokin mu'amala mace ce ce in mata ce ta mutane tambaya eh an kuma ce mai tambayar alakul hali magana gaba za ka wa mutum sallama ɗaya ya kyale ka biyu ya kyale ka uku ya kyale to kai Allah hudda ka daga cikin laihi da Allah zai kama da laihi ko azaba na gaba shi ke cikin amma duk da haka ba hana kamar shi ba hai a samu a gyara amma laihi Allah bai kama kan laihi in dai kame ɗaya na sanar da shi ba kan haka eh yana da laka in mace in namiji Eh.
ne shi in don mace ce ce ba ta yawa ba ina wannan mace mutum maka wani abokan shawo kanka shi haka gurin shi ne wannan don gida ɗaya kama ba kama ka ita gurin shi ne wannan. to sai wannan yake tambaya ce wai addu'a buɗe sallah wai ana yi idan a nafila ne kowace annabi ya yi masu na annabi ana iya dogowa ma duk annabi cikin bilata cikin dare ya ana bu duk a sallah ana yi ana buɗe ta
to sai wannan yake cewa wai da ya huce gaban makabarta wai sai ya addu'a wai ta yi wanda maga- makabarta wanda ya je makabarta ke addu'a ba ya hude passage ba hakan ba cikin gaje ba in ka bata makwanta kai addu'a amma da kai kana hucewa da kana nan duk ɗaya ne kamsa addu'a da shi kansa musulmi ne kan shi gana duk wanda ya addu'a ga musulmi maza da mata lama kafin muni wal mu'minat wannan kamsa addu'a kowa duk kowa kana addu'a eh lama kafin muni wal mu'minat wal muslimin muslimat an kai haka kawa ko addu'a duka na ko ina kana addu'a lama kafin da mata musulmin wal muslimat duka wannan an kai amma ba an kaje dan huciya gaskiya ba bane ba nasin dai tabbata an kaje makwanta ka sallama kun ba da kai addu'a ta musamman ga ahlul qubur na'am malamin ne ke tambaya cewa ina hukuncin mamun da suke bin limamin da bai iya sallah sun da kyau ba
to iyawa babu kaman shi Mm.
amma abin da ake magana in dai akwai limami cikakke wanda ya sallah shine ya dace a sa limancin sallah yan wani shiga wani hali misali a sauce huwa ka huwa wani gari ne wanda kowa ba wanda ya karatu shine mai dan dama dama to ba a fasa sallah saboda babu malami cikakke a garin yanda suke halin da suke za su yi sallah kayan kuma a yi kokarin gyara amma ba a fasa sallah dan limamin iya da rauni kuma da hali mamun tuma haka suke amma idan akwai wani wanda yake cikakken limami ya iya sallah ya iya ta karatun sallah shi kamata a sa limanci kuma mu yi ku shawara a gamu in ma liman amin da siya je makaranta ko ko da babu dama ku yi kokarin sa wanda yake zai iya karatu da manzo Allah haka yace fali umma kuma a kada kuma kitabillah annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yace ya muku limanci wanda ku sanin ga littafin Allah kenan wanda ya dace a sa wanda ya sanin karatu da kyau amma akwai an samu wata matsala don wasu kurakurai da ba su kai kare sallah ba kuma misali a masallaci da limamin shine da limamin ratibi don wani ya zo kurin da hucewa don shi kuwa kira'a a nan bai ture wannan limamin dan kuskure shi ya shiga don shi ya kuwa iya kira'a amma don akwai kare fitina ta ga al'umma amma limamin da aka gano iya da rauni a yi ƙoƙarin karantar da shi a mai nasiha kuma da barazana idan bi gyara ba fa, za a nemo wanda ya cancanta a sa limanci shi ne abin da ke wallawa alam na'am malam sai wannan yake tambaya cewa kamar mutum idan ya maka banna sai aka sa shi ramuwa ko aka mai tara aka biya kenan wannan ramuwar da aka yi har a wajen Allah shi kenan ya kare ko kuma a'a a can wajen Allah za a tada to muna magana liman dai ka ame a cikin mutane a keɓance shi a samu wasu dattijawa ko wanda kijin yoni dai su keɓance sami nasiha kaga cikin mutane kai liman kai baka sallah ba kamata kaza cikin jama'a wannan ba haka nan. wannan cin mutunci ne ba a kiran shi nasiha a samu a cikin mutunci a keɓance a same shi a mai nasiha wannan ta neman ya gyara magana da cewa ta banna aka yi aka yi ramuwa.
ɓanna aka zo aka yi ramuwa Na'am.
yan wa a musulunci akwai kisasi akwai diya akwai haƙƙi misali illa abin da ji gudu ka misali kawo mutum ɓanna ta jika ɗari ka zo iya hanyoyin zamani ko shari'ar zamani a zo a yi wani lauya yi kaza kaza a zo a ce sai ya biya jika ɗari da ishirin ko da goma ko ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin saboda ya taka doka kaza a yi shari'a ba ta Allah ba a ɗora mai haƙƙin da bai ci ba naka to wannan za ka rama haƙƙin wannan gobe kiyama amma kiyama ɓanna ta jika ɗari aka zo aka yi kiyasi aka daidaita aka baka jikakka ɗari halakka ce in dai ɓanna ce ya maka ɓanna ce ya maka ba dama ba wani abu ba da a kanka amma ka huce an je musadar za su mahiyar shari'a ta zamani aka yi ko da misali shari'ar zamani aka maka ka mutum ya ci ma kuɗi ko ya maka ɓanna ta jika ɗari wani lauyan shari'a ya ta kama aka baka jika ɗari da hamsin ko ɗari biyu to an an kare an mutu an baka ka lallaba ka same shi tsakaninka da Allah wani kaga dai mu musulmi ne wannan abin da aka na san faɗi da ga sauran kuɗin ka bashi riƙe kuran ka ka huta da cin haƙƙi da ba naka ba Allah alam na'am to sai wannan wata bayar Allah ce take tambaya cewa kamar mace idan tana jinin haila wai tana iya biya ma mijinta bukata ta wasu hanyoyi daban eh ruwa bukhari kuma muslim annabi sallallahu alaihi wasallam aisha tana ba labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan muna haila dukkan wata mu'amala banda jima'i ba abin da ba abin da bai da mu ana duk wani wasa da mace fatarwa ke cewa idan kana mace ta haila ta sa iza da kurin bakin cibiyarta ka yi aiki da samanta fatarwa ya kurin ka kiyaye farji kina a takaice a musulunce duk wani wasa da mutum zai da matar shi wata mu'amala ta sha'awar shi mataka bayan inda mai aka hana shi zuwa dubara zuwa wurin kashi wannan shi aka haramta ga namiji amma duk jikinta duk da yake wasa da shi an halatta mijinta ya wasa da shi mataka bai sadda ita ba wannan shine kun haramu saduwa ne kun a farji aka hana ko kuwa ta hanyar dubara kurin na'am to sai wannan shi kuma yake tambaye ko yana cewa mala iya so a mishi jawabin yadda ake wankan janaba
wankan janaba za a samu ruwa mai sunan ruwa ko a sahani ko a daru ko a kwano ko a famfo ko na tsuguni ko na tsaye kurin ga yadda ake so ka yi kurin ka yi siffar wanka idan ka zo ko kin zo za a fara ɗauko ruwa a wanke hannu bakin wuya hannu balle abin in bude ɗaya ne an haka wanke hannu bakin wuya hannu za a wanke al'aura gaba ɗaya tun wani dama aka ci ta niyya dama daga an zo da wannan kayan wanka ko an tsaya gaba ruwa dama wannan niyya akwai niyya a ranka ko a ranki ta wankan janaba kwaram wannan abin da aka kudurta shine niyyarka eh wannan niyya shine niyya ba haka ce ba na wata kaza kaza kaza ko wannan niyya da ka kudurta ce niyyarka a shar'ance wannan niyya ta ce za ka zo ka wanke hannu bakin wuyan hannu a wanke al'aura gaba daya aka wanke al'aura ka wanke kazamta to za a wanke dindar cibiyar zuwa gudu don gudun muskilar taɓa al'aura ya a wanke ne wankewa ce ta kazamta kuma an wanke wankan janaba ne tun daga cibiyar zuwa cinya ko ina gwiwa a wanke da kyau proper a wanke da kyau an haka wanke shi ke a zo a yi arwala irin arwala ta sallah an haka arwala ta sallah kamar ta yau da kullum sai a ɗauko ruwa a zuba a gurza a wanke kai da kyau balle mata masu kitso bayan sun ce bai a wanke a gurza da kyau a wanke kai su uku ba wanke kai su uku ma a zuba ruwa a wanke bangaren jiki bangaren dama haka bangaren hagu a wanke har kasa ko ina a wanke wannan shine wankan janaba ya kare kuma an akwai wanka na gauga za mu ce ko da haduka shi man shi aka yi bayan an yi niyya an zo an samu ruwa an yi wanke al'aura a wanke kasamata a ɗauko ruwa a wanke kai sau uku bayan wanke kai a wanke sauran jiki gaba daya ba tare da wani ba shi ma kuma wankan janaba yi kuma in wankan janaba ko ne yakin inda wankan janaba ne aka bi bukatar sabo a rolla ko ya ji a sallah kai tsaye wallahu a'lam na'am to sai wannan ke tambaya cewa kamar mutum yana da mata hudu sai ya yi saki guda amma sakin da ya mata saki ne na uku wai yana iya yin aure daga tahuta ko ko a'a sai ya tsaya ta kare
a yan saki ciko na uku ne ba idda a nan bai jiranta amma inda saki ɗaya ne yayi ko saki biyu ne yayi shine bai dama ya arme shi aka ce anan namiji yake idda malamai suka ce kamar zaman ilgazi na malamai anan namiji yake idda ce mai inda yake saki mace mai mata hudu ya saki mace ɗaya ya mata saki ɗaya ko saki biyu to wannan in dai saki ɗaya ne ko biyu shine bai arme amma in dai saki ciko uku ne mata anan yana da dama ya arme tunda ba mu dama komai inda yake da komai ne ake cewa baya ake cewa sai ya idda mana hijirin da ma inda ba komai shikenan kwarin ba maganar kenan ya jiran ta kun ya aramin shi to malam dangane da wai mai jinin hala wai in ta biya ma mijinta bukata wancan zancen da aka yi wai dole ne sai ta wankan janaba ita ya dace jin ba saduwa bace ba in ta hudda sha'awa ta mani ya kai tashi da irin sha'awa ya kai na hutan mani za ta yi wanka a magana kasan akwai sabanin magana mai halayen ta janaba ta yi wanka ɗaya ƙarshe magana mai ƙarshe da muke ba da fatawa kanta don da yin ruwaya ta abu kasar al'ansari wani sahabi da ya maɗan shirin fatawa wanka biyu ne za ta yi wanka na janaba kai tsaye da ta samu kuma daga baya ta ƙarya da kai wankan haila in hatta huda sha'awa ɗan ta mani amma dan mazi ya wuta na shi ƙaramin sha'awa gwada ruwa ya wuta na mazi wannan ba wanka ga mace ko namiji amma shi ta yi hudda mani zai wanka dole shi ma in huda mani tun ba gama al'aura babu wanka sai in huda mani
to to sai wannan yake tambaya ce wai eh ko take tambaya ce wai eh, mace an mai ce ta yi mu'amala da- ta yi mu'amala da wani namiji Eh, take son Allah mata gafara ya zata yi
ka tuba ga Allah mataka an dai ba ta san an samu ɗa ba ne ba wanda ba ɗan wannan shine haɗarin babba dole sai an hudda wannan gida cikin gidan an gane mataka ba a samu ɗa ba a cikin wannan gida kuma ba abin da ya wakana kurin tuba za a yi ga Allah a nemi gafara ta Allah abin da yake zo a nasi kenan shine kurin magana shi zan ta gama mishi kuma kai maka kawo shi babu abin da ya ga maka gaya miji Dan ta ba yi wata bude abu da wata bude haka akwai magana da ake cewa ta samu mijin ta mishi bayani kaza kaza ko shi mujumin samu mijin ya ce ga ga wuka wannan abu ne ba bai zuwa nisan shar'a ba gaskiya
to sai wannan duk take da tambaya hadarin yana da girma a taibin ta gaskiya akwai cin mutunci kwarai ci gaba sai wannan take tambaya ce wai a cikin sujada bayan ta kare eh, cewa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wai wace irin addu'a ce kamata ta yi annabi ya ce mutum ya zaɓi addu'ar da yake so ya roƙi Allah buƙatar shi gaba ɗaya eh ba san rabbil ala kullun ko ko kamcin da ayi subuhun qudusun rabbil malaikatu wa ruh kamcin ta ko subhana rabbil ala bihamdi kin aka ma a roƙi Allah buƙatar da ake so yan wannan ka kayan nan naman cakon ne tambaya na san ba rubuta ta ba dan waya na ga tambaya tana da matsala ta cewa babansu ne babansu ta rasu babansu ya armi amma dalilin wannan armi da yayi ko uban ne da ita amarye sukan ci masu iya mutunci har akan zage-zage akan wannan iya da wasu bata na shi mai tambaya alama shi ne abin ya shawa ɗan irin wannan al'amari nasihar da nake yi ko zama mai wani tambaya kullum kuma mu sani shi ma'ahi ma'ahi ne. duk kuskuren da zai yi kai matsayinka na ɗa kakka biya ko ka kawo ma abin ka ci kawo ka sa abin a ranka sai ka mai da abin kamar wani ne maka na ba ma'aikinka ba ma'aihi girma hai- haƙƙin shi ya yi girma a kan ɗa duk da abin da zai maka ka jimri ka yi haƙuri ka ka maida ko ka yi wushi ko gama ka ce ka mai tawaye dan ya kawo ta- wata ba ka kaza na mai tawaye ba ruwa na ba shi bai dacewa duk da cewa shi kuma ya tsakanin shi da Allah zalunci zalunci ne idan ka ko da ɗanka ne ko da bawan ka zalunta Allah bai barin zalunci ko da bawan ka ne an hana ka mai balle magana ɗa kenan a yi hankali in wata mace don ta zo dalilinta kuma an san ma kirci na mata ko kishi na mata ta galza ma iya mata wannan dole ka yi hatara kuma ke ma da kika sa ake yin da ana sanki za ki iya mutuwa kima ki bar ɗiyan wannan yanda ta mutu aka kawo ki kima za ki iya mutuwa ki bar naki a wannan gida da haka a ji tsoron Allah a kauce mazalimci amma kowane ɗiya ku yi haƙuri da babanku inda hanyoyi za ku sa wasu dangi ko abokai su mai nasiha sai ku sa amma kar ku mai da abin da zahi ko ku ce mu yanke mai alaƙa nan wa akwai yanke alaƙa da ma'ahi haɗari ne babba da akwai wasu mata me matsalar su don su rabu da miji ko wani abu ya gama su ko a gidan suke ya su rika wai sa ɗan waye ma uban tawaye to me me kika ma ɗanki na, na gadara ki sa ɗanki ma uban shi tawaye heke heke kaɗai zai kyautatawa kin ga a banza kin hallaka don kin yanke zumunci kuma kin hallaka da da wani ɗanki hallaka ne ya hallaka wallahi idan kika yanke ma ɗanki zumunci da uban shi wallahi ɗan wannan tabbas iya da tabbacin azabar Allah da ya yanke zumunci uba ne kika kin halakar da shi kuma ke ce sababi na halakar da ɗanki kuma ke ma kin raba zumunci wala mata a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah duk da akan samu wasu uwaye maza ma idan suka rabu da mace sai su rika neman hana ɗanta alaƙa da ita ko danginta duk wannan kuskure ne yan wa alaƙa ta zumunci wani bai iya yanke ta uba bai iya raba ɗiya da ‘yan uwan uwan shi ubanku bai iya raba ku da zumunci da ‘yan uwan uwanku kai hatta da nashi ‘yan uwan zumunci wani abin da Allah ya ga ya kawa ba a hannun kowa bai ki don haka ba a ma wani ɗa'a cikin raba zumunci duk kowa da raba zumunci wallahi kuka da kanshi wannan shi tsoron Allah a yi ƙoƙarin kare zumunci da rashin shiga tsakanin dangi yan uwa ko tsakanin ita uwa su tsakanin ta ɗayan ta ce he ta ita ke hudi a ji ba ruwan ɗiyan da ubansu to me suka masa na kwandaki kira ba su da ubansu Allah ya shirya da mu
to mana ko su tambayoyi biyu da wai waccan ni da ya hakuri dai kawai amsa su na farko dai take tambayar cewa wai ya halatta wai mace ta tsotsi gaban mijinta dan wannan malamai suna wannan bayanin cewa abu na farko wani abin ya zo ne ta hanyar kallon filafilen turawa na kafin daga nan wannan abin ya zo kaga nan akwai tasiri da kwaikwayon na ba musulmi ba abu na biyu wadin da cewa nasibi zuba karar kashe kaza kaza amma dai abu na biyu abin da ke fara zuwa wajen sha'awa mazi ne mazi kuwa najasa ne haramu ce najasa wani tafaki ne kenan kaga akwai kwaikwayon turawa kuma akwai zai kai ga ga shan najasa ita ta sha najasa ko ka sha najasa ko najasa haramun ce shine amma amma ba kurin ba sa bakin ko kaza nasibi nasibi zuwa kashi zuwa kashi nasibi zuwa kashi ba ko haram ko kaza amma dai yin haka ga abin zai biyo baya ko koyan turawa kuma da hadal ko lashe abin da ke matsayin najasa shi kuma haramun ce najasa shine tabbayar ta biyu shi kuma yi kan maganar masu hailan nan akwai wanda wurin da ake ci a yi wasannin nan in tana haila to su tsotsar wannan gaban take hamunin ya hamujin ya kai yayi mani shi yazo ta ɗin tana shi ne magana shi ba magana kenan shi ba magana ba to sai wannan shi yake abin da tambaye- ke wannan abin shi ne na magana da zai sai Allah ke yi Amin. sai wannan yake tambayar cewa wai eh, bayan idan ba da ta kama mutum bayan wai akwai tahiya
malamai magabata sun kawo magana tahiya ruwaya ce bata inganta ba kamar hafiz bin munzir ke cewa sam sam ba ruwaya da ta tabbata kan maganar tahiya cikin sujjar sahu kuna gata na gaba da barna cikin malamin malikiya ya ce abin da yake tabbaci a ta'a masama ta malikiya abin da ya kari babu tahiya kan sujjar sahu kuma aka sujjar guda biyu aka sallama sallah ta yi kenan magana tahiya nasu ne bai- akwai hadisi munkar na bai tabbata ba kan magana wallahu a'lam
ta wani malam wai yake tambayar cewa wai na hukuncin wanda wai iya da mace ne wai tana da ciki ya cikin ya tsufa to wai sai huta yake wai wannan aikin banza da wata da da wata mace banza ba to dan uwa ko da ba mace ko gauro ne akwai hujja je zina ana ba hujja bace ba ko da gauro ne ba magana ba mace har da ciki kana yi wasa da na'u daban na jikinta kai da sha'awarka ko da ko da ko da baka armi haram lahi ne ah, da hujja ce ka je kai zina wannan akwai matsala akwai rashin imani ko rashin sanin girman azabar Allah Allah ya shaida mu amin to sai nake tambayar cewa wai ina hukuncin wanda ya tada sadakin mace armanta ya kusa
to akwai san shi ne zai sababa bai dacewa nabi hana ya hana shiga arme akan arme sai dai akwai matsala wanda misali da mun gubata sun sadam sun ci hana annabi haita da armen da ba a so in da mun bata za mu tsamata da mun da mun hana da mun shari'a ta hana ayi arme annabi an yi arman ma ba sadaki ba an kulla arman annabi ya tada arman da aka yi ba soyayya ya mata ma bata so to ta ka kara sai ya rasulullahi baba na ma wanda ban so kuma ta ban shi ba na mai kira ta akwai wanda ya tada akwai wanda ta ce rasulullahi ban so a tada na yi ne da uwar sa masa haƙƙi kan haka nan kina takaice in a ce bata so ne wannan ba laifi bane ba da an tada amma kaje ka bi ka yi- ka bi hanyoyi na dabara na mu'amala na gwada kuɗi da gwada kaza ka ture wani ko da magana aka aka sa rana arme ba sadakin bai halitta ka je ka ture wani annabi Allah eh na malam wani ne ke tambaya game da ta ƙarshe kenan shine ta mutum ta ƙarshe ce kaya ne so kamar dabba ya so kamar jika ashirin haka da zai sai da ta hai wani ya tambaye shi ya ce ya so ta jika ashirin da biyar ko wannan ƙarin da ya na jika biyar kuma kuma zai faɗi kamar a- a bashi wani wata riba a kan haka nan haka shine rawa ƙarya ce ko wani bacci ƙarya ce haramun a cikin kasuwanci na wani kace kuma ruwanka kurin kun gaza na so gana kun sai da yake so da kuma su bakin cizo baka riba ba ruwanka ko sai ku kai sai an kame ƙarya ka cire baka ta haram ƙarya ce kai wani abin da ke cikin nau'i na kenan na narba ba karin ƙarya ƙarya ce kun kai ka tuba ga Allah tun da wuri kuma ka je ka bibiya inda dama ka bibiya ne sai wannan ga lokaci an sa kira'a kin Allah kai mu gobe sai insha Allah Allah kadara gobe sai in muka dawo insha Allah za mu ci gaba da sauran tambayoyi Allah kai mu gobe sai Allahumma salli ala Muhammad ko kenan da goma abin da ya gaba muna fatar duk masu bukatun alkhairi da namu Allah biya bukatun mu alkhairi gaba daya Allah kare mana imanin mu biya mu duka bukatun Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qadi hawaijana Allahumma qadi hawaijana Allahumma qadi hawaijana subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh